kai to an fara a mana shan
من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa alaikum assalam bayan haka muna da Allah subhanahu wa ta'ala godiya kowa da komai da ya ga gargawar ma wannan yammaci na litinin wanda shi ne yammaci na 20 ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya daidai da takwas da watan uku ميلادها حفظ النبي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبوي عشرين دا شيلا وأن مجلسنا من تفسير القرآن مجلس صابو فتانينجي قال مرة مدينة وأن إن شاء الله سبحانه وتعالى kamal da kai da biyu ce za ku bar gurin nan آية تتم أجل سورة الإسراء bayan an yi sallan azar amma ni ba sa da ya ba don wasu da ke ciwa shi zai rama sallan ne da eh dole sun kai rama shi ne sarki ai tsare suke ne mutu ba ko da da minti daya lokacin sallah ya shiga biki ba su ga shi ne ba idan ya zo miki an biyu wannan ba shi sallah wannan kuma yana cewa malam mai ni ne mahaifiyata ta ina so ta samu sosai saboda haka ya ba da naira dubu uku a sa a kusa biyu da kuma rayu sai a yi mata addu'a Allah ya kara mata lafiya da nisan kwana. Allah ya kara ma da lafiya da nisan kwana da iya mutu da Allah ya saka da kai.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلنا نتقى فلما تراءى الجمعان وترهوهم مشركين وترهوهم مشركين
فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل حب كالطود العظيم وأتلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ce fa akbaruhum mushriqin sai fir'auna da rundunoninsa suka bi tawagar annabi Musa da safiya falamma tara aljam'ani lokacin da kowane bangare ya haƙi ɗan uwansa bi ma'ana fir'auna da rundunarsa suka hango annabi Musa da mutanen shi shi ma annabi Musa da mutanensa suka hango tawagar fir'auna قال أصحاب موسى سيبتانا أن موسى كيسوا إنا لمدركون كي والله أنه ألا يا موسى زابت شمنا زاد تجمو قال سيأنه ألا تكلا آآ فزاد شمنا با إنما إيه ربي إنا تارد أمنجدنا سيهديد لسنديد رجتنا وأوحينا إلى موسى sai muka yi wa'ayi da zuwa ga annan musa lokacin da annan musa ya zo dab da wannan kogi wannan teku ana ce sai muka masa wa'ayi a nufi bi a sakan bahara cewa sandarka fagirin da yake hannunka ka biki bakin wannan ruwa da shi bi ma'ana kamar za ka yi wasa ka biki sandarka ka biki wannan ruwa sai annan musa ya daga fanfalaka sai wannan ma'ana teku ta daddare sai kutura kutura tibi tibi wa kana kulli kulkin sai kowane tarin ruwa ya zama kan saudin abe kamar wani katon dutse bi ma'ana kowane ruwa nan ya koma ya taru nan ma ya koma ya taru nan ma ya koma ya taru aka samu hanyoyi guda goma sha biyu Allah ce wa azlafna sammal akhirin sai muka matso da ku waɗannan kusa da wasu ma fir'auna da mutanensa wa ajjayna musa sai muka tsere ta annabi musa sai muka tsere ta annabi Musa wa man ma'ahu ajma'ina da rajulunsa baki daya sun ma'azarata al-akharina sannan sai muka halakar da sauran waye sauran kenan fir'auna da mutanensa inna fi zalika la'aya hakika a cikin wannan akwai aya wa ma kana aktharuhum mu'minin amma mafi yawan mutane ba sa imani da Allah wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika ubangijinka shine mabuwayi da ya rahama kafin mu je a kan bayanin waɗannan ayoyi bari mu na tambaya idan mun koma aya ta 22 zuwa aya ta 28 Allah subhanahu wa ta'ala na cewa tilka ni'matun tamunnuha alayya kama fadai نعم وتلك نعمة تمنها علي أن أخذت بني إسرائيل waccan ni'ima ita kake mun gori bayan kai kuma a gefe guda ka bautar da banu isra'ila kabila ta qala fir'auna sai fir'auna yake ce da annan musa wa ma rabbul alamin to waye ubangijin halitta baki daya da kace ubangijin halitta ne ya aiko ka tunda ai ya faɗa a can ko fatiya فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين وديه فرعون وشي مسا هو من ذا أمجدين أمجد العالمين إذا فرعون يكتوى وما رب العالمين شوية وانا أمجد العالمين بكتيا sai annan Musa yake ba da amsa cewa rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma shi ne ubangijin sammai da kasai da abin da yake cikin sammai da kasai in kuntum mu'minin idan har kun ka mu'mini ko idan har kun kasance mana masu imani da yaqini ga Allah subhanahu wa ta'ala rike mu wannan aya wannan gabar qala liman hawlahu ala tastami'un fadar wacce magana da annan Musa yi sai Fir'aun yake cewa da Allah ba ba mamaki shi ba ba ji ba amma mamaki a magana wannan yaran qala sai kana cewa rabbukum wa rabbu aba'ikum al-awwalin shi ne ubangijin ku ubangijin iyayen ku na farko qala yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamadal kai wannan manzo da aka aiko muku yana da taban hankali ya tabu an gane ko annabi Musa sai ya kara cewa rabbul masriq wal maghribi shi ne ubangijin mafaɗar rana da kuma ma'ana mafitarta wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin ta in kuntum taqiluna in har kuna da hankali ba ma fata bane me kuka fahimta a nan me me kuka fahimta a nan a kitabun annabi Musa bai kara fito muku da abin fili قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين نقول سيدي سوى رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون kuka ci wani abu anan? kun gane wani abu anan me me yake me ta anan gudu? ba ku gane ba? amma wani yake abin da ta nuna a ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ce magana ba ɗaya ba ce ana ma ne na kai kai kai kai can ya ce dai قال فرعون قال رب السماوات والارض وما وان كنتم موقنين نعم كنتم وما وان كنتم تعقلون إمام البدوي رحمة الله عليه da kuma imamu sabuni ma shi ma na ga ya kawo shaye in kun lura magana ta mai kaushi mai laushi aka yi aure da ba a sauka sawa amma da aka waye gari ya faɗi bakar kalma ga annabin Allah shi ma sai aka maida masa masarin da ya dace shi wannan shi ne ko bai ci abin da yau ai kun ga kamar lallashi aka yi ai kaga an ce duk kun mutane da kaga ai lallashi ne amma da ya kuma kwallo waccan magana inda rasula kuma da zai rusula gare ku da majnun to shi ma da sai aka yi wuta da wuta faya ko faya a gane ko inda ya kuma kwallo ya ce annabin annabin Allah guda ma wakaci ne to shi kuma sai annabin Musa ya ce rabbul samawati wal ardi wa ma bayna rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bayna ma in kuntum to ai ka ga yin wannan ko wannan shi da abin da kuma ku gane Allah ya samu dace to nan ga shi kamar da muka gani a baya annan Musa ya tafi sun fita da daddare kamar yadda Allah ya bashi umarni a ce mun gani ko yadda Allah ya ce wa haka ke ba ka kuke kuke da kake kawai ka ko tafi imana ku ce da daddare da mutanenka kafin gari ya waye a cikin dare Fir'auna ya samu labari ko shi ke shi ma ya fita wata ko dai a ma'ana a daren ne a washe garin daren ne ko kuma a dai a ra'ayin ta halin annan Musa ya fita amma su ma aka yi gamdakatar fitar Fir'auna da mutanen su aka yi tarzabiya lokacin da ranar ke fitowa an gani Allah ya ga dama zai hada abin da ya so ya hada to shi ne Allah yake cewa ga annan Musa sun ya tafi kuma da gaban su ga teku gaban shi ga ruwa kuma ba wani jirgin ruwa da zai masu iya fito lokacin guda to sai ga shi kafin su kai da hayewa ga fir'auna ya tunkaro suna ganin kurar tafiyar mana da wakan shi shi ne suka ce bala ma tara al jam'ani lokacin da jama'un kowanne ya ga dan uwan shi bi ma'ana jama'ar annabi Musa da annabi Harun sun hanki waye jama'ar dinar fir'auna shi ma da dinar fir'auna sun hanki annabi Musa to sai firgici da tsoro ya kama sahabban annabi Musa قال أصحاب موسى إنا لمدركون sai jama'ar annabi sun kace wallahi tabbas ba fir'auna ne shin mana saboda sun fi ita sun ga bala'in da suka shago shekara wata rubuta ana shan bala'i dole su in ka san suka fuka da su mana tsorata qala sai annabi Allah ce kalla bal inna mariya rabbi ina tare da ubangiji na kaga an ba su nutsuwa guda biyu nutsuwa ta farko inna mariya rabbi yana tare da ubangiji na duk wanda ku zai tare da ubangiji ya ya gama kira babu wata rindina da Allah zai shiga lamarin ka ba sai kace rindina mai nasara a yana gudu wata rindina in dai Allah ya shiga lamarinsa to an gama ko wasu irin tawaga shi amma duk wanda Allah baya cikinsa da ƙarfinsa da yawansa ba za ta ci nasara ba domin inna quwwata lillahi jami'a ko karfi na Allah ne shi ke ba da karfin kuma shi ne mamallakin karfin baki daya annasara ta Allah ce shi ya mallake ta kuma shi yake ba da ita a gane to duk wanda Allah ya kasance tare da shi to Allah ya ya gama cin nasara wani to wannan fadar annabin Allah da yake inna ma iya rabbi Allah yana tare da ni to bari su rabu sun sami ne sauki da kuma yace tsaye hadini tsaye hadini ko zai shirye ta yi ma'ana zai zai shirye ta da ni ba zai cin mana ba tun da ainihin kuke tsoro a fir'auna ya same mu ya mai da mu kuma ya ci gaba da gana mana azaba a'a ina tare da ubangiji na ubangiji na kuma zai jira ta dai to wannan sai ba su menene nutsuwa sai suka samu kwanciyar hankali to shi kansa annabi musa bai sanya ra'ayi shi ne ya kama hanya ya ɗauke kuma ga shi da ku a gaban su wani ana annabi annabi musa za su shiga tekun nan ma'ana su hai to Allah ya ce annan Musa yana zuwa Allah ya masa wahayi anidrib bi asaka bahara cewa ɗauki sandarka ka biki bakin wannan ma'ana teku Allah ce fanfajarat ko fanfalaka fakana kulli firqin ka daudul azim kawai shikenan ruwan kawai sai dare sai kutul kutula kutula kutula kutula kutula kutula bai ma'ana rukuni rukuni sai kowane ruwa ya ruwan ya koma ya zama kamar katon dutse ya yi tsiri shine a can Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗawa annabi Musa a cikin suratul Daha ko Allah ya ce la takafu darakan wala taksha to yanzu ya za a yi guri teku ta zauna kuma ruwa ya janye kuma nan take har hanya ta zama salihatan lilmururi zai yiwu a ɗabi'ance ba zai yiwu ba ruwa ya janye a guri minti ɗaya kuma a ce a taka gurin a wuce ba laka ba taɓo ai kaga da wahala ko Allah ya ce to ku shiga la ta kafu darakan wala takcha kar ka ji tsoron wani nitsewa ko kuma taɓo ya rike ka a wani gurin ma Allah ya ce Allah ya sanya gun ya zama yabisal ya bushe yadda ba matsalar tabo ba matsalar kama kafa ba komai daman kusan kabila rukuni kabilu goma sha biyu ne to kuma sai hanyar tarbi mutum nawa bangare goma sha biyu sai kowace kabila ta kama nan kowane rukunin kabila ya kama nan gudun kuma allah ciki iko sai ya hayar da su lafiya kalau guri ya bushe ruwa kuna kallon sa tsibi tsibi kamar ka ce ya dawo ya rufe su tunda Allah ya ce ka daudul azim kamar wani dutse babba haka ko ina ruwan ya zama saboda umarnin Allah ya je mishi daman shi ma bawa ne ko kaga dole zai bi aikin mai nene ubangijin shi annan Musa ya wuce Allah kuma ya ki ba wannan ruwa umarni ya game ya koma yadda yake li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da wani al'amari tun a duniya farko ma ya riga ya ce hakan zai faru fir'aun ya ga galala ko ya ga galala kawai sai ya sa kai shi ma an gani ko kawai shi ma ya sa kai sai da suka zo tsakiya kowa sai da kowa ba kwaya ɗaya da ya rage na mutanen fir'auna wanda bai shiga wannan ruwa ba Allah ya ba umar ruwa umarni kawai kuma yadda kake ba shi kenan ba eh ruwa sai ya haɗe an gama ƙarshen azalimi ya zo shekara ya nawa yana yi to kullum magana sunnar Allah za ka yi ta zalunci kamar Allah bai san da kai ba za ka yi ta cutar mutane kamar Allah bai san da kai ta musu wayo kai ta musu dabara wai kai mai wayo ne mai dabara an gane ko to duk wannan madakata ce Allah yake maka ta lalace mai kamar saki ka kalli irin cuta jarirai dubu nawa fir'auna ya kace wani sai ce ai kana kawai yana yana lahan yana la'an yana taba lahani ga jariri ɗaya ma ya kamata Allah ya gama da shi amma dubu nawa ya kace Allah ya kyale shi to kar ku damu da zalunci mai zalunci ko mai tsawon lokaci ai duk girman gona akwai kunyar ƙarshe ko ba gaba ne ba duk girman da akwai kunyar ƙarshe za a je mata to duk inda mai azalimi zai ɗauki tsawon lokaci na zalunci akwai matakin ƙarshe wanda in ya je za ku ga yadda Allah zai da shi ai ba dan Allah haƙuri yake ba ai da ba wanda zai sha ruwa a duniya to amma Allah yake mai haƙuri ne ka ka haɗa shi da wani ka zage shi ka cuci bayansa amma kuma sai ya kyale ka amma wallahi ka sani daren da dabin kan tazo za ka gane kuranka ba haushe ce rana dubu ta ɓarawo amma ɗaya ce tak ta mai kaya duk kai abin da za ka yi to saboda haka duk kuskuren da muke yi da saɓan da kake yi kar ka ɗauka Allah bai sani ba kar ka ɗauka wayanka ne yake kai ka a'a shi yasa manzo Allah ce ba wanda yake sakarai wawa wanda zai je ya saɓa Allah da daddare ko a wani guri asirinsa bai tonu ba Allah ya rufa masa asiri kuma ya zo yana tona kansa asiri yana ba mutane labari wannan fa abin da kai ba a kama ka ba ko ba a ganka ba ba fa Allah bai sani bane fa kawai garin dama yi to nan fa duk Allah yana maka haka ne dan ka tuba kai kuma sai wannan sai ya kara maka girman kai da nuna kai isasshe ne da nuna kai ma'ana iyawarka ce ko kwarewarka ko wani hazzi gare ka na daban ko dabara ce ba dabara ka bace ba ai la ahada la la lana haul wala lana quwwa ba mu da dabara ba mu da wani karfi a gaban Allah an gane ko to kun ga dai duk irin tsayar da ya shuka yau dai gashi fim din ya kare an gane ko an kashe bakal din akto ya tafi ba haka bane ba akto ya gama sai kuma wa yanzu an shafe su ka hadith sun zama kamar labari to amma damuwa fir'aunan banu isra'ila suka ce ina kuma musa ina suke ba mu gansu ba ya ce allah halakar da su kai wannan ba maki ya kama su a a ko da ya tafi ya kewayo ne ya zo ya sha kanmu duk babu nutsuwa tare da su saboda ka san in kai mu zama mugu to ka shi ka sa tsoro a zukatan mutane ba haka bane ba to shikenan Allah saboda ya shanyewa bani Isra'ila damuwarsu ya kore musu wannan ƙaiƙayi na zuciya sai Allah ya jeho gawar fir'auna a bakin teku ba shikenan ba annan Musa ce to kula ku gani suka gan shi gashi nan ba abin da ya canza wannan ya ƙara musu imani wannan kuma sai ya ƙara ba su yaƙini da sakankancewa Allah kuma ya ce to ku koma ƙasar Masar ka ga wani irin gata ba a yaƙi ba ba a fidda jini ba ba komai yanzu duk wa'annan jin daɗi kamtara kumin jannatin eh kamtara kumin kunuzin duka wannan kadarori da gwalagwale wanda aka binne ƙasa aka buɗe da kayan ƙarau da kuɗaɗe da komai na fada da duk baki ɗaya da na matan duka banu isra'ila Allah ya dawo da su suka gaje ƙasar masar baki ɗayanta da Allah Allah bai sakamako ba amma ai sai da aka yi haƙuri ko to mu ma mai haƙuri shi yasa hadisi na manzon Allah da sahabbai bala'i ya kai bala'i suka ce ba za ka roƙan mana Allah a ba mu dama mu rama mu shiga yaƙi ba manzon ce ku dai ya haƙuri ku dai ya haƙuri ya ce an waye gari an samu al'ummar wani annabi sai a zo a kafe mutum a haƙa rami a binne shi iya ƙugu a ɗauko zarto tun daga kan shi za a ta yankawa da zarto sai an daraba shi gida biyu an kawo ƙugu tukunna amma wannan bai raba su akan addininsu kuma ku yi haƙuri duk wannan tattalin imani ake tukunna ya zauna amma da imani ya zauna Allah ya ba manzan Allah dama fa in qataluukum faqtuluhum in sun yaƙe ku kuma ku yaƙe su me ya faru inda an ba su damar yin yaƙin a farko ba lallai imanin sun kwankwaɗe shi sosai ba ta yi su gudu ko su wani abu wanda ke Allah zai la'ance su amma sai da aka bari imanin ya jiƙa su suka yi ta haƙuri suka yi ta haƙuri an zo an wayi gari in dai za ka bi manzan Allah kai hijira duk girman gonarka da girman lambunka da kasuwarka da gidanka da komai naka sai dai ka hakura ka fita bargo ba za su baka ka fita da shi ba gyabto ɗaya sai dai ka fita da shi iyanin ƙugunka kawai duk abin da ka mallaka ya zama babu yanzu kawai ka zaɓi Allah da manzon shi an gane to kaga da suka yi juriya suka yi haƙuri Allah bai saka musu ba to ya ku bayan Allah magana wannan ita ce sunnar Allah dole rayuwa tana buƙatar haƙuri rayuwa tana buƙatar jajircewa kuma rayuwa ba ta buƙatar ma'ana menene ɗauke zato kullum ka zama cikin zato kyakkyawa kai da ubangijinka kullum ba a sanya asu an gane ko la ta asu min rauhillah an gane ko kar ku ɗaya ba ƙauna daga rahamar Allah duk tsanani duk bala'i duk runtsi kar ku ɗaya ba ƙauna daga rahamar Allah wallahi waraka za ta zo ba a taɓa samun bala'i bi ba sauƙi ɗaya in dai bala'i bi ne sauƙi bi ne inna ma'al usrun yusra haka Allah ya faɗa ko manzo Allah ya ce lam yaghliba har abada atabau tsanani biyu ba zai rinjaye sauƙi ɗaya ba dole tsanani biyu sauƙi nawa biyu to wannan shine kawai mai imani mai yi haƙuri mai aiki wannan shine kamar da muke a Najeriya yanzu wannan shine abin da ya kamata mu yi mu ci gaba da haƙuri mu ci gaba da bin Allah bakin gwargwado kar wannan abin ya sa mu daina bin Allah kar wannan abin ya sa ma'ana mu ɗeba ƙauna daga rahamar Allah a'a wallahi mu muna da yaƙini ƙasar nan sai ta gyaru da izinin Allah ta'ala ko ba a kawunan mu ba ko a ba ko akan jikokin jikokin mu amma wannan tafiyar wallahi ba za a tafi a haka ba wallahi sai an samu canji kar ku shakku ko kaɗan ma sai dai kawai ba lallai canjin kai ka gan shi ba ba lallai bane ba an gani ko amma zai zo amma ta ya zai zo Allah kaɗai ba kan sani Allah ya ga dama ya tattara duk waɗannan mujirman lokaci guda ya halaka su an gani ko duk Allah ya ga dama Allah ya ga dama ya kawo cutuka duk ya kashe su duk Allah zai iya an gane ko a wanke kasar baki ɗaya a sake sabon zubi wala Allah kuma idan mun riga mun tafi waɗanda suka biyo baya za su same musu ba mu labari a lahira cewa yanzu najeriya fa ta gyaru yanzu mu yanzu najeriya ba irin ta da bace ba muna fatan haka muna fatan ko a lahira idan idan an zo an tadda mu a faɗa mana labarin ba lalle mu mu gani ba eh amma za mu iya gani in Allah ya so amma dai ba lalle mu gani ba gyara wahala yake da shi baya samuwa lokaci guda barna ce take iya zuwa lokaci guda amma gyara wahala gare shi Allah ka sa mu dace to wannan shine darasin da ya kamata ma'ana mu kalla kuma shi ya kamata ma'ana mu ɗauka an gane ko qala yace inna ma iya rabbi sai hadini ko fa auhayna ila musa an idrib bi asaka al bahra fan falaka fa kana kulli firqin kadawd al azim wa adlafna thamma al akharin sai muka matso da wayancan kuma su waye kenan fir'auna suka shigo teku wa an jaina musa wa man ma'ahu ajma'in sai muka tseratar da annan musa da mutanansa baki daya ثم أغرقنا الآخرين sai muka halakar da sauran fir'auna da mutanen shi inna fi zalika la'aya kun ji fa da Allah da kansa yace hakika a cikin wannan lamari akwai aya ba aya ai ayoyi ma barkatai ai in ka ji aya ma ɗaya ayat ai ayoyi ma barkatai a cikin wannan kissa in kun kalla daga farko tun daga Allah lokacin da annabi Musa ya bayyana ya zuwa abin da ya faru ba fa a kwana ɗaya kwana biyu bane ba Qur'ani kawai ya dunkule maka ne dan kai saukin fahimta an gane to Allah ya samu dace da kansa Allah ya ce inna fi zalika aya akwai aya anan kashe kashen fir'auna da yayi amma labarin sa bai kai ba ga mahaifiyar annabi Musa ga idan abin ta game da shi bacin rai da tashin hankali karshe Allah ya cika mata alƙawarinta shi ma annabi Musa Allah ya cika masa alƙawarinsa duka to a bangaren annabi Musa wannan shine season din na farko shine season 1 an gane ko wannan shine ma'ana faifai na farko yanzu in za a karanto maka kuma gwagwarmaya kuma da annan musa ya dora kuma da banu isra'ilan kuma wani sabon faifai ne shi ma daga nan kuma da gima ta faru shi ma ya fara dora da mutanensa ija allah na ilahar kama lahum aliha eh arina abu ka nuna mana ubangijin naka ya allah naka yake muna son muga allah naka eh ya tafi can ganawa da Allah kuma nan kuma sun warware imaninsu su Musa Samiri ya musu dan madaki ya ce ai shi ma Musa gurin shi ya tafi bai same shi ba gashi nan an gane ko suka da kufa bautarsa kuma bautar dan madaki an gani i annan musa yana can allah ce koma ga mutanen ka can suna bautar dan maraki faraja a musa gazbana asifa ya dawo cikin fushi ba a kaza bilihi ta akhihi durruha ilai ya kama gemin haruna yana ja yanzu kana gani ka basu suka fada wannan halin yace la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqub qawli yace karka ka ban da laifi abinda ban aikata ba ba abinda ban faɗa musu ba ka gani ka tsaya ka ji magana ta ya Musa ƙarshe bayan ya gama da annabi Harun ya koma kansu ma ka ɗabuka ya samiri kai kuma dan Allah me yasa ka ɗora su akan wannan manan wannan hali na kafirci ka ce wa wannan shine Allah me ya ce ya ce basurtu bi malam ya busuru bihi ko faqabattu qabdatan min asar rasuli fa nabastuha wa kadhalika sawalat li nafsi kawai ne haka naga dama nayi abin da nayi kawai abin da naga dama kenan ba haka ya faɗa ba ƙarshe Allah ya ce sai ya ce kowannensu horon da Allah zai musu kowannen su ya je ya ɗauki takobinsa ga yawa jini na wuce za ku ji irin horon da Allah ya musu kowa ya samu takobi ga yawa jini na wuce Allah ya sauko musu da duhu cewa ku yi ta saran kanku kuna kashe junanku haka suka yi tai duhu Allah ya kawo duhu kuma suka tai wannan ya saru wannan wannan ya soki wannan wannan ya saru wannan haka suka tai sai da Musa annan Musa ya koma ya faɗi Allah mun tuba Allah za su ƙare Allah za su ƙare Allah za su ƙare sannan Allah ya kwaranye duhun haske ya dawo sannan aka ce a tsaya haka to da bainu aka kashe Allah mai horo iri-iri kenan eh Allah mai kala horo kaga shi kuma horon da aka musu ai ku sun dandana to Allah baya da baya mu ba a hankali mu ba a hankali Allah ka samu dace to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana aktharuhum mu'minina amma mafi yawan mutane ba sa imani ganin suke dabarar su ce karfin su ne iyawar su ne alhalin ba mu da tsimi ba mu da dabara sai na Allah duka baki ɗaya duk wani azzalimi ka kalli ƙarshen sa Allah zai ara wa mutum dama ya buga sha'aninsa ya zama baki ya zama maganar tana bakin kowa ai ba an yi su shekau ba suna ina yanzu akwai labarin su ka hadis ina su muhammad nur ka hadis to kayi abin kwarai ma ka tafi balle kayi abin banza annabawa ma sun tafi maso Allah ko balle wani mujrimi to kowanne ku aka bar shi Allah Allah ne ya ada masa lokaci wallahi zai wuce kuma duniyar ba za ta tashi dan shi ba ko ba gaba ne ba zai wuce ko ba za ta tashi kiyama domin shi ba zai zuba tsiyarsa kuma ya tafi za ku ga bayan shi kowaye wallahi shi yasa mu kwantar da hankali to Allah ya ce wa inna rabbaka lahuwal alidur rahim hakika ubangijin ka shine mai matukar ubuwaya kuma mai matukar jin kai ku ga irin yadda buwayarsa take wajen ina halakar da fir'auna kaga irin jin kai yadda tsayar da suwaye banu isra'ila kun ga a izzar tasa ta bayyana a ina wajen halaka fir'auna da mutanensa rahamaniyarsa ta bayyana gurin tseratar da banu isra'ila daga damƙa fir'auna da kuma dawo da su da gadon musu da dukiyar fir'auna barama bata tabbata ba to wannan shine sunnar Allah to yanzu wannan faifai na annabi Musa a wannan sura ya ƙare yanzu kuma za mu shiga ma'ana wani faifai na wani annabin Allah kuma daman wannan sura za ta ba mu labaran annabawa bakwai ne an gane ko to ga na farko mun ji shine wane ne Musa da Harun za mu je na gaba insha Allah na'am واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa watlu alaihim naba ibrahim ka ba su labarin annabi ibrahim wane ne annabi ibrahim shi ma annabin allah ne ko rannan na ɗan muku tsokaci dangane irin yadda ya fama da mutanen shi da kuma mahaifin shi to wannan ayoyi da za mu karanta za su ɗan tsokaci mana kaɗan daga cikin labarin wannan annabin Allah amma dai mu sani cewa Allah yana wa annabin Allah kirari kana Ibrahim ummatan na kana ummatan annabin Allah annabi Ibrahim al'umma ce mai zaman kanshi kuma akwai addu'ar da za mu gani inda ya waje an lilisana sirikin ko yauwa kuma wannan addu'ar da ya ta kama Allah ka sanya ambatona a bakin mutane Allah ka sanya ƙaunata ba wata milla da aka yi ta addini wanda ba ta cewa annabi Ibrahim nata ne ko Yahudawa sun ce nasu ne bani Isra'ila ma sun ce nasu ne kuma dama mu na gidanmu ne ai ko ba haka bane ba mu daman namu ne an gani ko kowace milla ta take nata ne shi yasa Allah yake cewa ma kana Ibrahim yahudiyyan ko wala nasraniyyan ah yahuda ƙarya ne ba ba ba yahude bane shi kuma kai kiristoci ma'ana ƙarya ne ba ba nasare bane shi walakin kana hanifan musliman an gani ko shi annabi Ibrahim ma'ana yana bin tafarki ne guda ɗaya dodar ko musulmi ne walam yakum minal mushrikina bai kasance mushriki ba wa ma kana minal mushrikina bai kasance mushriki ba kaga kenan kowa yana kaunar shi haka ne to shi yasa za ga kowa yana tutuya da shi kowa yana ganin na gidan shi ne a bangaren shi yake balle kuma mu karan kanmu to shine Allah subhanahu wataala ya amsa masa addu'arsa Allah ya ce gashi nan karanta musu labarin Annabi Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun lokacin da ya ce da babansa da mutanansa me kuke bautawa ne waye ubangijinku ai kun ga da farko yadda aka wayi gari har Allah ya sa aka bashi kyautar mahaifiyar annabi Ismail ko wanda ba na karanta mana wannan dogon hadisi wanda har makka take makka a yanzu to Allah yake ce mana ya ce da mutanensa me kuke bautawa ne ƙalu suka ce na abudu asnaman muna bauta gumaka ne fa nazallu laha akifin haka muke tsugunnawa akanta haka muka dukufa ba dare ba rana qala sai yake tambaye su hal yasma'unakum iz tad'un dan Allah to suna jin ku in kuna kiransu ko kuma in kuna bauta musu in ka fassara wannan tad'un din da matsayin bauta suna jin ku in kuna bauta musu ko kuma in kun shiga halin kunci da neman agaji in kun kira su suna ji aw yanfa'unakum ko suna ta amfanar da ku bi ma'ana ko suna taimaka muku aw yadurrun ko kuma suna iya cutar da ku duk tambaya ce wala Allah su ba su yi la'akari da haka ba amma yanzu an ja hankalinsu menene rawar da wa'annan gumaka naku wa'anda kuke bautawa a matsayin allolinku menene rawar da suke takawa a rayuwarku wani irin taimako suke baku wace irin kariya suke baku ga fari ko ga cututtuka bari mu za su iya amsawa ƙalu sai suka ce bal wajadana aba ana kazalika ya fa'alun a'a walla kawai mun sami iyayenmu suna yi nema muke aikatawa kaga harka ta baci harka ta lalace a ce wani ita ce hujja ai kaga ba magana ko ba a'a saboda kaza a'a babu wannan kawai mun samu inna wajadana aba ana ala ummatin ko wa inna ala atharihim lamuqtaduna wannan shi ita ce amsar su wai mun ga iyayenmu suna yi nema muke yi to Allah ya wadare irin wannan hujja shi yasa to kullun in an tambaye ka wani me kake kaza me yasa kake kaza ya zama kana da hujja daga Allah da manzon shi amma ka ce haka ka gani a kungiyar ku ko haka ka gani a dariƙar ku ko haka gani a tafiyar ku to ai ka kwafsa Allah bai aiko ma kungiyar ka ba bai aiko ma dariƙar ka ba bai aiko maka ma'ana tafiyar ka ba Allah ya aiko maka alkitabu was sunna ya aiko maka qur'ani da sunnar manzon Allah wannan a nan addinin ka yake a nan tsiran ka yake a nan mutuncin ka yake amma a hirɗinka in ka bar karanta wa ƙwar'ani da suna ka halaka ba wanda ya isa ya kama kai ya kai ka aljanna sai manzan Allah duk wanda ka ba manzan Allah ba ƙarya ne sai ka ji ana buga wani misalin banza da wofi ai yanzu in kana son ganin sarkin garinku ko kana son ganin ma'ana shugaban ƙasa kai tsaye kake zuwa ka gan shi a'a dole sai kai menene sai ka nemi tsani to ai wannan shehin ko wannan malamin shine tsanin ƙarya ne wannan Allah ya tsine wannan misalin kuwa ba misalin gaskiya bane ba ai shi Allah ba shi da shamaki da bawa ai mulkin Allah ba irin mulkin waɗannan mutanen bane ba shine fa yace idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna ba haka Allah ya ce ba in bayina suka tambaye ka ni ni Allah ina ina ka ce musu ina dab da su ujibu da'watad da'i ina amsa kiran ne kira kiran ka in kai sai ya je gurin PH ku ne ya fada gurin oga ai kai tsaye shi yasa idan aka zalunci azzalimi da ya ce wayyo Allah ya zai ce masa la'ansuran naka walau ba da hinin zan taimake ka kwato maka haƙinka ko bayan tsawon lokaci to saboda haka shi Allah fadar Allah ba haka take ba shi yasa manzon Allah yake ba mu hadisi cewa idan dare yayi ubangiji na saukowa ina ta ina mai roƙona ina mai tambaya ta a lokacin me yasa inda ramadana ya zo ba ka tafiya gurin shi malam wancan din ka ce na kama kafa da kai kai nufa da ramadan Allah ba watsawa kake ka kama addu'a ka ba ko ba haka bane ba amma sai ka shigo bala'i aikin gwamnati ko a kasuwa kuma sannan ka tafi gurin wani shashasha shi ma kazami ba shi da abin da zai baka saboda ka gane cewa Allah fadar Allah tana nan tana buɗe ga kowa an gane ko kar kai dai wani ya ruɗe ka an yadda babu laifi ka cewa ni taimaka min da addu'a bai saba shari'a ba haka ne tunda a zamanin manzo Allah sahabbai suka zo gurin manzo Allah su roƙe shi roƙan musu Allah tawassuli kenan ko shar'a shar'i so da amma ba wanda za a zo a ce wai sai ka kama shi wai har haka ji ana buga wani misalin banza wai wai wai wai shehi ne wai da almajirinsa wai suna tafiya da muridinsa a cikin a cikin kwale-kwale wai sai kwale-kwalen ya zo kifewa ko wai shi almajirin sai ya ce Allah saboda haka sai ya kibe shi kuma wance ya kira shehi shi kuma shehin sai ya taimake shi wai saboda ya yi gangan ba kwaji za ku ci wani ba ga shi nan ba facebook mun ji ku ai ba labari na kawo muku ba duk kuna da wayoyi ai kuna jin kwabar da ake yi duk ba kuna ji ba ha to kuma za ku kuna wani abu ku ce ni na kawo labarin ma daga Kano ai ba labarin Kano bane ba duka shi nan wannan duka shi nan suna wannan haukan ka ji mutum yana yana magana kamar wanda ka sha kwaya wai ka ji mutum yana tatsuniya wai shehi yana da kaza wai shehi kullun dan Allah wai kullun shehi sai ya gana da manzon Allah a ina wai manzon Allah ne a ina wannan ai tatsuniya ce haba akwai wanda ya sa bayan ya mutu ya dawo akwai wanda zai zo ce wai an bashi wani wuridi ko an baka wani zikiri wai harka wani ya zo ya ce wai wannan yafi na manzon Allah wannan ai kafirci ne wai wannan zikirin ko wannan salatin wai ya fi na manzan Allah kenan manzan Allah ma ba manzan Allah bane kenan akwai wani abu wanda zai kai na dare da tabi'ai ma balle sahabe balle manzan Allah ai ka doshi ma abu ka ce wai irin na manzan Allah ne wannan ma wallahi halaka ce ashe manzan Allah ma ba manzan Allah bane kenan saboda haka mu shiga hankalin mu addinin Allah musulunci ba ta tsuniya bace ba a faɗa ma a buɗa maka hadisi da aya a ce wane ya ce wane ya ce ka buɗa ka karanta shine addini amma sai a zo ana tara ka ana baka tatsuniya kawai shehi ya ga kaza eh muridi wane ya ga kaza wane ya ga kaza wannan a ina in za ka zage ka bauta wa Allah ka zage ka bauta wa Allah billahi la ilaha illa huwa rahman in ka tsaya akan wannan wurdan da wannan mafarkin mafarkin ko ka halaka ka tashi kai aiki ka bi Allah ka bi sunnar manzon Allah wannan shine addini kawai to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake annan Musa yake cewa to ku da ku da iyayenku da matayenku dukkaninku kun zama mutanen banza kenan tunda da suka da yace musu yana amfanar ku a yanfa'unakum ko aw yanfa'unakum aw yadurrun suna amfanar da ku ko suna cutar da ku qalu suka ce bal wajadna aba'ana ala wajadna aba'ana ko kazalika ya fa'alu haka muka same suna yi qala sai ce a fara'aitum
أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين to a nan kaga inda suna da hankali ai gaskiya za ta bayyana ku gane ba fa suna bauta waɗannan allolin ba ne ba ba su ma fa kai su matsayin mataimakan Allah ba a'a alloli ne guda ɗaya baki ɗaya inda sun ci a'a wannan mataimaka Allah ne su ne suke taimakawa Allah muna bauta musu ne don matsayinsu a gurin Allah ai da sauƙi ko to shine annabin Allah nan zai aiki da da'awarsa da hikimar da Allah ya bashi qalu suke cewa qala yake ta afara'aitum ma kuntum ta'budun ba kwa ga abin da kuke bautawa din ku da iyayenku na magabata dukkanin su ni suna kina ni ma ina kin su fa innahum aduwwul li dukkanin su makiyana ne domin menene ni bana yadda a bauta musu kuma bana kira a bauta musu ni wanda yake waliyina masoyina shine illa rabbal alamina shi kadai ne baya kyamata shi kadai ne yake kaunata amma duk wayannan gumakan nasu wasu malamai suka ce to anan me yasa annabin Allah sai ya mai da wannan gumakan kamar ajinas ne masu ji da gani sai wasu malamai suka ce a'a ya mai da su haka ne dan khidab din nashi ya dace da hankalinsu shi yasa ya ce musu fa innahum aduwwul li to ni ko waɗannan allon kuma na makiyana ne dan bana yin su illa rabbul alamin ubangiji na ne kadai shine mai kaunata to sai musu sai zai musu nasiha cikin hikima sai ce allazi khalaqani shine wanda ya halicce ni to ko kuma wa ya halicce ku wannan an ba musu tambaya kenan ko fa huwa yahdin shi zai shirye da ni sai ya kara wa huwa allazi wallazi huwa yut'imuni kuma shine yake ciyar da ni ba karfi na bane ba wa yasqin kuma shine yake shayar da ni wa idza maridtu in kuma nayi rashin lafiya fa huwa yashfin kuma shine yake bani lafiya kuma haka ne eh kaga inda da hankali za su za su dawo to ya ce shi ya halicce shi shi yake bashi ci shi yake bashi sha kuma in yayi rashin lafiya shi yake warkar da shi to kuma yanzu da Allah wayannan allolin kuma ƙarya ce ko kun san ba su suka halice ku ba ba su suke ba ku abinci ba ko kuke zuwa gona kuke nomowa ba haka bane ba sannan ku kuke ɗebo ruwa a fadama ku sha su suke ba ku amma dai ko ba komai kun san ruwa na sauka daga sama kuma kun yi imani ba wa'annan gumakan bane ba kuma kun yi imani ba ku kawo kanku duniya ba kun samu kanku ne a duniya sannan ladabin magana irin na annabin Allah kun ga duk sai ya raba sauran abubuwan ga ubangiji amma da ya zo abin mara kyau fa sai ya kauce sai sai menene sai ya bouncing sai ya kauce kaga yace allazi khalaqani shine ya halicce ni shi yake shiryar da ni shi yake ciyar da ni shi yake cayar da ni maimakon yace shi yake samun rashin lafiya sai yace in nayi rashin lafiya sai yace shi yake bani lafiya kaga ladabin magana ko to haka ake so in za ka yi magana ga ubangiji ko ga manzansa sai ka kauce irin waɗannan kalmar da suke da nauyi an gane ko Allah ce wa makaru makarna maka in ka zo nan sai ka san yadda za ka yi dai haka in dai ba ka zo a gurguje ba an gane ko yawa saboda haka duk waɗansu alfal musulunci yana da alkunya musulunci ya gaji alkunya shi sa haka da aka zo bakara ana ta magana wanka wanka wanka aw la muslimu nisa aw kaza kaza aw jahadukum lil ghaidi ka gani menene kinaya ce ba a yin gatsal a musulunci akwai kayawa akwai sakayawa aula muslimun nisa'a kaga a dunkule akai ba a faɗi ƙwaro ƙwaro ba ko au ahadukum min au ja ahadukum min al-ghaidi kaga nan ma sayawa akai ba faɗi abin ba to nan ma shi ma sai ya saya wa idza maritu fa huwa yashfin yace in ne rashin lafiya me yakon kuma yace sai na warke sai ya sake komawa digun Allah sai yace fa huwa yashfin shi yake ba da lafiya rashin lafiyar kamar shi yake ba kanshi amma Allah ne yake bashi ko amma saboda kyakkyawan magana ga ubangiji sai ka kauce an gane wallazi yumituni shine kuma yake kashe ni summa yuhyini sannan yake raya ni to kaga nan sai su dawo hankalin su to yanzu wannan gumakan su suke kashe su su suke raya su sai ya sake cewa wallazi adma'u an yaghfir li khati'ati yawmiddin shine kuma nake kwadayi kyakkyawan kwadayi ya gafarta min kurakure na ranar alkiyama rabbi habli mulkan labbi habli hukuman wa alhiqni bi salihin وألحقني بالصالحين to kaga duk da yake annabin Allah ne fa ko duk da yake annabin Allah ne amma kaga addu'a yake wa alhiqni bi salihin Allah ka riskar da ni da magabata na farko na kwarai yana magana sauran annabawa kenan ko to shi yasa kowaye kai ka daina ba kanka tabbas kake ba kanka ma'ana ne menene kake dai dama'u amma babu tabbas a ciki lamarin Allah ba haka yake ba kullum Allah yana buƙatar mu'mini yake addu'a yayi gamdakatar Allah ya samu dake na'am
واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون
to ga bukatun annabin Allah nan yana koro su ga ubangijinsa ko na farko da ya ce rabbi habli hukman Allah ka ban ilimi an gane ko nan huk- da hukutan lokacin hukumi kan zo da menene annabta ko wannan ka bani hikima ta jawabi da kuma ka bani hikima na iya magana ɗaya kenan wa alhiqni bi salihina ka riskar da ni da bayan Allah na gari bi kenan ko waj'al li lisana sidqin fil akhirin Allah ka sanya mini ma'ana in kasance a bakunan mutane masu zuwa nan gaba ya zama na ambato na yana bakin su Allah ya karba masa ko bai karba mishi ba ya karba kaga lokacin ma da ya gina Ka'aba ko addu'a ya daga hannu ko yace rabbana taqabbal minna Allah ya ta addu'a ne Allahumma ja'al abidata minan nas tahwi ilayhi warzuqhum minas samarati minhum man amana bil haka ya ta addu'a Allah ka karɓi wannan aiki namu Allah ka sanya wannan gari na makka gari ne mai ni'ima gari ne na kwanciyar hankali zaman lafiya Allah wannan ɗaki naka ka sa zuciyar bayi ta makalu da shi kuma duk abin da annabin Allah ya roƙa duk ta- ya tabbata ga makka nan ta zama in kaga kayan marmari a cikin ta kai ka ce an aka haife su an gani ko gashi nan kuma kowa na ƙaunarta sai munafiki da mutumin banza an gani ko gashi nan kowa wannan ɗaki nashi marmarin zuwa yake sai dai in bai samu ba baka ka duk sati ka je makka ba ko ba haka bane ba kaga addu'ar annabin Allah ta ci ta karbu daga nan za a kai abu makka kuma ka je ka sayo kana jin wani bambanci duk ar- addu'a wannan annabin Allah ce ta kama wannan gari to shine ya ci gaba da cewa menene waja'alni ko waja'alni min warasatil jannati na'im Allah ka sanya ni daga cikin magada wannan gida na aljanna gidan ni'ima to kaga ba bukatun bayi kenan ko wannan shine halin bayi na gari kaga di yanzu anan gurin baki daya ku kallo da kyau da rabi habli hukuman wa alhiqni bi salihin wannan bukatar duniya ce waja'al li lisani sidqin fil akhirin ab da ma'ana na duniya ne waja'al li min min warasatil jannati na'im shi ma ba na duniya bane ba wa gafil li abi shi ma ba na duniya bane ba innahu kana min ad-dallin wa la tukudhni yawma yub'asun duk waɗannan bukatu ne na menene na Allah zuwa ga na Allah bukatunsa ne zuwa ga ubangiji amma me yake nema duk yana neman aljanna Allah ne kaga ko wata bukata ta shi tarban ta duniya babu to shine yace wa ghafirli abi sai ya sigo da mahaifinsa Allah ka gafarta wa babana innahu kana min ad-dallin ya kasance daga cikin batattu duk da malamai sun tar jawabi dan uwan mahaifinsa ne kanin mahaifinsa ne waye qur'ani dai ya ce uba uba aka aka tafi haka ko ba haka bane ba tunda ya ce abi abi abi ya abati lima tabda abudu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka sha ya abati inna shaytan duka duk wa yake cewa ya babana ya babana an gane ko karshe dai ce menene wa hajirni maliya yace sa astaghfiruka kuma zan ci gaba da neman maka addu'a karshe Allah ya sauko wa annabin Allah wahayi cewa ya daina bai dace ba dan babanka ya mutu mushriki kuma ka zo kana addu'a Allah ya gafarta masa jaffal qalam bakin alƙalami ya bushe annabin Allah annabi Ibrahim yana ji yana gani haka ya haƙura to shi yasa lokacin da manzon Allah yake addu'a ga baffansa ko ƙarshe shi ma Allah ya sako masa da aya ya daina aka ce ko addu'ar da annabi Ibrahim ya da babansa ai da farko ne amma da ya bayyana ba zai imani ba Allah ya hana shi masa addu'a kai ma karka saki la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala kabari kar ka sake tsayawa ma kan wani kai sallah balle haka je kabarin sa ma ka mishi addu'a rabu da su to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya sake ci gaba da cewa wala tukhzini yawma yub'athun Allah karka kunyata ni a ranar tashin alkiyama yawma la yanfa'u malun wala banun a wannan rana dukiya da 'ya'ya ba sa amfanin komai illa man atallaha da kalbin salim sai fa wanda ya je wa Allah da zuciya kubutacciya to wanda abin da zai baka mamaki wannan annabi ne fa yake wannan addu'a ka duba ka gani fa annabin Allah ne fa kai kuma ka san kogewa ce ka sha kasa an ka san annabin Allah shine lamba ɗaya a gurin Allah a gurin al'ummarsa amma mu ji abin da yake cewa an gane ko yace wa gafirli abi innahu kana min ad-dallin wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim kaga din me yake roko roko yake kada Allah ka kunya tani ran alkiyama annabin Allah zai ji kunya ne ba zai ji kunya ba annaba ba sa sabo me yake kai mutum ga halaka ko kunyata a gaban Allah dan alkiyama ba zunubi bane ba to annaba ba sa sabo ba sa zunubi in ma sun yi Allah ya gafarta musu amma ku ji irin addu'ar da yake yi kuma yana cewa wa alhiqni bi salihin shi kansa salih din ne a karan kanshi amma addu'a yake cewa Allah ka riskar da ni da salihan bayi to idan annabin Allah bai zama salihi ba waye salihi kuma wannan annabin fa yana daga cikin manya manyan ulul azmi na rusul ko yana daga cikin wannan guda biyar manya yan ajin farko wanda manzo Allah shine monito nasu amma ga irin addu'ar da yake to ina kuma ni ina kai to shi yasa wallahi mu shafa kan ruwa an gane ko yake cewa wa udhlifatul jannatu ko lil muttaqin ba sai ka karanta ba an gani to duk wa'annan yana ƙara ba mu tsoro mu daina ganin muna wata ibada mu wasu ne a gurin Allah mu ba komai bane ba kullum ka ke ji baka yin komai saboda in ka kalli irin bayan Allah magabata irin yadda suka kai mutuka wajen bin Allah da bautawa Allah in ka auna da naka zaka kai baka komai ba ba haka bane ba to kullum mu daina ganin muna yi wallahi ba ma yi wallahi ko a ce baka magana a duniya kullun zikiri kake yi haka mutu wallahi ba abin da kai wallahi ka kaddara kullun zikiri kake yi kuma Allah ya sa kai ne a salatu kuma duk dare sallah wallahi ba kai komai ba in ka gwara da wa'annan bayan Allah na gari ka kalle su yan ajin farko ne fa amma ka ji irin addu'ar da suke yi wa alhiqni bi salihina Allah ni ma ka riskar da ni da salihan bayi annabin Allah ne fa yake wannan addu'a yana kuma cewa wala tukzini yau mai ba'asu Allah karka kunyata na tashin alkiyama karka ban kunya ya Allah karka in kunyata annabin Allah me zaka kunyata da shi wallahi duk wannan yana kwankwasar zakatan mu ne in za mu tashi mai aiki mai aiki kuma duk abin da muke gani mu daina ganin muna komai wallahi ba abin da muka yi an gane ko saboda haka Allah ka azanta mu da binka ya ubangiji Allah kuma ka daina ganin mu daina ganin wata ibada mai ibada ce dan mu ƙara kaimi da kuma karsashi baki daya mu ma muna addu'a wa alhiqna bi salihin ya rab Allah ma Allah ka riskar da mu da wa'ancan salihan bayin to kullun duk dan kware fa kullun haka yake wannan addu'a Imam Shafi'i sha yake cewa uhibbu salihina wa lastu minhum walakin analu bihim shafa'a yana son salihan bayi kuma yana neman ma'ana shafa'a a gurin su duk da shi ya san shi ba salihi bane ba in ji fa Imam Shafi'i uhibbu salihina wa lastu minhum walakin analu bihim shafa'a ɗalibin ya ce masa ba shi martani tuhibbu salihina wa anta minhum wa minkum tanawalna shafa'a yace kana son salihan bayi nagari kai ma kuma kana cikin su a gurin na kuma ke kwaikwayo to kaga kai yanzu dan tsugulutu kana ganin wai kana alkaru kai ne zakiru ko kuma kai ne menene sajidu ko kai ne musalli ko kai ne asalatu kana ganin kana yin kun baka yin komai kawai mu dage mu zage damtse yan awoyin da Allah da kwanaki ya ara mana da yan shekarun mu cika su da albarka aiki baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi